والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل عقدة من لساني يفقه قولي malamai na da manyan da kawai da kuma waɗanda suka shirya wannan majalisi da dukkan waɗanda suka halarta da baki ɗaya da waɗanda suke sauraron mu a gidaje da kuma waɗanda za su saurare mu a fasosika ina mana sallama sallama irin ta addinin musulunci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
daga nan kuma za mu wuce bayanin shi kan maulidin kansa binciken mu ya nuna waɗanda suka yi magana a kan maulidi sun kasu zuwa kashi uku akwai wanda suke inkarin sa suka ce maulidi bid'a ce a wani akwai kuma waɗanda suka yi taraddudi ma'anar taraddudi wani lokaci in suka bincike suka samo su da lebe sai su ce yana da kyau yana da asali a yi wani lokaci kuma binciken shi sai kai su su ce sau biyu a shi kenan sun yi karafi an gane akwai kuma waɗanda suka halarta yin su suka ce ba biyu a bace malamai ne sun kasu zuwa kashi uku kowanne kuma za mu yi ƙoƙari mu karanta nafisa a kan maganar da ya yi na farko waɗanda suka yi inkari wato suka yi inkari bid'a abu suka yi inkari maulidi suka ce bid'a ce daga cikin su akwai taji biyu umar bin ali al-laqani wanda ya wallafa littafi zai raddi ga ga ibn bidiya yake fiye yin maulidi bid'a ce sunan wannan littafi na shi ne المولد في الكلام على عمل المولد من كتاب وانا ما بدي عمر بن علي النخعي رحمه الله كأبن دشي وانا ما بدي يفلا كمين الإمام السيوطي ينقل في قول فتتفرق حركة شيء أشي وانا مثال دا أين في رمتا يتسوى وقد وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن علي النقلي النقلي المشهور بالفاتحة من متأخر المالكية أن عمل المولد بدعة مذمومة وشيء شيخ المالكي تاج الدين عمر بن عمر بن بن علي النقلي wanda ya fi tara da alfati hali daga cikin malamai na karshe-karshe daga cikin mazabar malikiya ma'ana daga cikin malaman mazabar malikiya na ƙarshe ya yi da'awar cewa abin da ake yi na maulidi bid'a ce mazmuma wa annaka fi zalika kitaban yace sai ya wallafa littafi akan wannan sammahu ya kira wannan littafi da suna al-mawlid fil kalami ala amal al-mawlid in ji imamu suyuti yace wa ana asuquhu kuna jirin mafi yake zan kawo muku littafin gabaki ɗayan salam wannan shi ne abin da ake kiransa amana ilmiya a lokacin da kake magana kar ka yi magana a kan ɓangaranci ka yi magana a kan ilimi magana a kan ilimi kuwa shi ne ka ɗauko ƙaunin wanda ya ce yana da kyau ka ɗauko ƙaunin wanda ya ce ba shi da kyau gaba ɗaya ka bayyana yake wa ana asuku huna durummati zan kawo muku maganan da yayi gabaki ɗayan sa yake wa takallamu alaihi harfan harfan sannan ni kuma zan yi bayani akan abin da ya faɗa harafi harafi ma'ana na bayyana ra'ayina akan abin da ya faɗa kala rahmatullah yace yace Allah ya yi masa rahama wa shi wannan malami al-Fatihani al-Maliki yace ya faɗa yake cewa amma ba'du fa innahu takarrara su'alu jama'atin min al-mubaraki yake bayan haka ma'ana bayan yayi kaddamar da littafin nashi yayi mukaddima yake tambayoyi yake ya yawaita daga cikin wasu daga kan wasu mutane masu albarka عن عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الاول اكن تارون ده wasu mutane suke a cikin watan rabiul awwal wa yazunnunahu suna kiransa al-mawlid da suna mawlid hal lahu aslun fi sa'i aw huwa bid'a sun yi tambaya da yawa suka ce yana da asali ne a cikin shari'a ko kuma bid'a ce wa hadath fi din kirkira ne a cikin addini wa qasadu jawab an zalika mubayyinan sun ne ne da na ba da amsa wannan tambaya filla filla wal ifah anhu muayyana yace sannan ne bayani musamman akan wannan tambaya fa qultu wajillahi tawfiq yace sai na fada ina cewa ina neman tashiwa daga Allah subhanahu wa ta'ala yace la a'lamu li hadha al-mawlid aslan fi fi kitabi wala sunnah yace ban samu wani asali a cikin littafi wato Qur'ani ko hadisi ba wanda ya nuna halarci shi maulidi eh wannan yana nuna cewa a wajensa idan aka samu asali a Qur'ani ko asali a cikin hadisi ba zai kasance bid'a ba abin da yasa yake bid'a ne shi yace bai samu asalinsa a Qur'ani ko hadisi ba yace wala yace wala yunqal amaluhu عن احد من علماء الامه الذين هم القدوه في الدين المتمسكون باثار المتقدمين. yake ba ba samu daga cikin malamai waɗanda su ne abin koyi masu riko da abin da magabata suka faɗa wani ya yi wannan aiki na maulidi ba wani kuwa bid'a ne yake bid'a ce a hadisa halbassaluna yake wasu mutanen banza ne suka kirkiro ta wa wa shahawatu nafsin insana bi al-askaruna yake sha'awa ce kawai ta neman cin abinci irin da wasu masu sha'awar cin abinci suka kirkira bi dalili yake bi dalili ana idza aradna alayhi al-kalam khamsa qulna yake saboda dalili anna idza aradna alayhi al-ahkam al-khamsa qulna a lokacin da muka nufi mu yi magana a kanka za mu duba hukuncin-hukuncin shari'a guda biyar yake. Imma an ya kuna wajiban au manduban au mubahan au makruhan au muharrama. Yake duk wani abu imma ya kasance wajibi ne a shari'a ko mandubi ne ko mubahi ne ko makruhi ne ko haramun ne. Yake wa laysa biwajibin ijma'an. Yake da ijma'in malaman yin sa ba wajibi bane. ولا مندوبا حسنا با مندوب بني ما نقع مستحاب بني لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ظن على تركه yake mandubi shi ne abin da shari'a yake bukata a aikata shi ba tare da an kunce wanda ya bai shi ba wanda bai aikata shi ba wa hada lam yu lam ya'zan fi shar'u yace wannan yake shari'a bai ba da izini a yi ba وما فعله الصحابة الصحابة حتى من تعطيه بالجيشبة ولا التابعون حتى من تعطيه بالجيشبة ولا العلماء المتدينون حتى ما لدي معصوم يقوى تأثيره فيما علمت يستطيع أبن دلسل فأنا شيني إرسال العلم idan za ka yi magana a kan ilimi kar ka yi ɗauke shi da fadi saboda ilimi yana da yawa yace a sani na iya sani na yace iya sani na yake ban samo masa asali ba ban samo masa asali ko daga qur'ani ko daga sunna ba ban san wasu magabata ko malamai masu addini sun yi shi ba abin da na gani ana yi wasu mutane ne waɗanda ba masu riko da addini bane suke yin sa wa hada jawabi anhu bayna yadayhi bayna yadayhi Allah ta'ala in anhu su'iltu yace wannan an sa zan bayar idan a gobe kiyama aka tambaye ni a kai yace wannan an sarki zan bayar a sani na ba shi da wani dalili kuma babu wasu malamai ko magabata wanda ake riko da maganar su wanda suke riko da addini suka aikata shi yace wala da'i an ya kuna mubali kuma bai halitta ko ba zai yiwu ya kasance mubali ba li'anna li'anna al-ibtida'a fi dini laysa mubali saboda kirkiran wani abu wanda babu a cikin addini yake ba mu baji ba ne ijma'in musulmina yake da ijma'in musulmai فلن يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما kenan ya ce tun da bai zaman to wajibi ba ne bai zaman to mandubi ba bai zaman to mubahi ba a bisa bayanin da muka gabatar ya ce kenan zai kasance imma makruhi ko kuma haramun وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين هذين يسي كمان دعي مكان عليه أكان سا أكان فصل يقلاجو لكن دعي مكان أكان سا أكان كسن شيء ورسا mutum ne ya ce zai yi su da zuciyarsa ya ce ko kuma kasancewarsa mutum zai sa a masa wanda ba cikin zuciyarsa ba yace a kan waɗannan maganganu guda biyu ne yace zai yi magana a kansa da sai ya kawo bayani mai tsawo a nan abin da ya faɗa a cikin wannan bayani saboda ƙurewar lokaci za mu fassara shi cikin hausa ba sai mun karanta nassinsa ba yace mutum ya aikata shi daga zuciyarsa ma'ana ya yi maulidi da zuciyarsa mutanen gidansa da abokansa da iyalinsa su ne za su ci abubuwan da suka shirya na abinci na bukukuwa a wannan taro da ya shirya su yake babu wani zunubi wani abin zunubi na cuɗanya maza da mata ko kuma aikata wani abu mara kyau wanda ya kasance shi a wannan wato yake wa hadan da ji wata kofafna wa bi annahu bid'atun makruha a wannan lokaci zai kasance bid'a ce makruha an gane ai yace idan mutum shi kansa a gidansa shi da iyalinsa da abokansa ya shirya maulidi suka ci abinci suka yi karanta karancen su yace to wannan shi zai kasance makroshi yace wa sani an tabu an tabu kula bulkinaya na biyu kuma ya kasance a yi wasu laifuka wanda Allah baya so a wajen da ake yin bikin maulidi a cikin ya maza da mata a saba wa Allah a yi rawa a yi kide da makamacin wannan yace wannan a wannan lokaci zai kasance bid'a ce wanda take haramun dan da shi ne karshen abin da shi al-fasihani al-maliki ya faɗa a cikin wancan littafi nata imamu suyuti ya nakanto mana shi harfan da harfi kamar yanzu ya faɗa sai imamu suyuti bayan ya kawo magana ta gaba daya sai ya ce har ba jami'u ma aure da al-fasihani fi kitabi al-mazkur yace wannan shi ne gaba ɗayan abin da al-fasihani ya ambata a cikin littafin sa da ya gabata amma kauluhu wato zai fara bayanin ra'ayinsa ko fahimtar sa akan abin da shi alfasu hali ya fada yace amma kauluhu abin da ya fada wala a'lamu li hadha al-mawlid aslan fi kitab wala sunna fa yuqalu alayhi نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود yace da yace ban san a qur'ani ko a hadisi ban samar wa maulidi asali ba ya ce a iya sani na ya ce kasancewar shi bai san asalinsa ba a cikin ƙur'ani ko hadisi ba zai yiwu ya kasance ba shi da asali ba an gane misali in kai kake bai san abu ba shi sanan zai yiwu ya kasance wannan abu kowa ma bai san shi ba ya ce ba zai yiwu ba kasancewar shi bai san asalinsa ba ya ce ba zai hana a ce an samu wani ya san asalinsa ba ليس وقد استخرج له امام الكفار ابو الفضل احمد بن حجر اصلا من السنه yace akwai hafiz bin hajar wanda muka bayani sa na baya mai kitabin bulugul maram yace ya nema masa asali daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wasta kharajtu lahu ana aslan thaniya sannan ni kuma na nema masa asali daga cikin hadisai asali na biyu kenan yace wannan ya warware magana alfaki hani da yace bai samo masa asali daga qur'ani ko daga hadisi ba yace hafiz bin hajar ya samo masa asali ni kuma na kara sama masa wani abu wanda zai zo bayanin sa a nan gaba wannan shi ne wanda na sani daga magabata wanda ya rubutu akan maulidi kuma ya yi inkarin sa ya ce bidiya ce ya ce alfatiha ne almaliki a littafin sa almaurid fil kalami ala amalin maulid wani suyuti ya gamsu su gaba da cewa wa qawluhu dalbu wa bid'atu ahadath ahadath al-batalun yace da yace wannan bid'a ce wanda masu barna a addini ne suka kirkire ta ila qawlihi wa al-ulama'u al-mutadayyinun bai san wasu malamai masu riƙe da addini wanda suka aikata shi ba yace wannan magana nashi yuqalu lahu za a ce masa قد تقدم أنه أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى yace ya gabata na faɗa abin san littafin nawa yace wani sarki ne adali yace ya fara yin sa sannan kuma ya yi niyyar kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ne da shi wa hadara inda mufihul ulama'u wa sulaha'u min ghairi nasiru minhu kuma malamai manya manya da yawa tarihai sun halarci wurin da ya shirya maulidinsa sannan kuma ba wanda a cikin su ya fito ya yi inkari wartadahu ibnu tibiya ibnu tibiya shi ne abu kasa sai daga cikin manya manyan malamai da ya ga wannan sarki ya yi taro ya nemi malamai sun karanci tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama an yi abin shi an ciyar da mutane ya ce ibnu tibiya ya yarda da wannan abu da ya aikata wa sallafa lahu min ajlihi kitaban sai ya wallafa littafi akan wannan abu da shi wannan sarki ya aikata yace ya aikata sunan littafin nasu zai zo a nan gaba kaɗan fa haula ya ulama ul mutabayyiruna yace waɗannan malamai waɗanda suka halarta sannan kuma daga ciki har da ibnu jibiya wanda ya littafi a kai yace malamai ne masu riko da addini an gane ai ma'ana alfashi hani da yace ban san wasu malamai masu riko da addini sun yi wannan abu ba yace waɗannan malamai da suka halarci wajen maulidin da shi wannan sarki ya fara yin sa daga cikin hajji ibnu bidiya wanda ya littafi a kai yace malamai ne masu riko da addini shahararre sanannu wa karuhu kuma suka tabbatar da wannan abu da yayi walam yunkiruhu da fi inkari sada wa qawluhu wala manduban yace wannan abu ba mandubi bane yace لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع حقيقة المندوب كما أن المندوب يتشمل أدلة الشريعة يلي ما الكتابي يقال عليه يتباع يا مكة إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنفس وتارة يكون بالقياس مثل أبو مندوب ولي لوكسي زي كتنشيني بالنفس ولي لوكسي زي كتنشيني بالقياس وهذا فإن لم يرد فيه نفس فيه القياس يتولم مولودي كذا نفسي بيزي أكنت بقى أقول قياسي أكنت alal asmail al-ati ikhrum ma a bisa asali guda biyu wanda ambatan su zai zo a nan gaba kaɗan. yace wa qawluhu wala jaiz an yakuna mubahan yace kuma ba zai yi ya kasance mubahi ba zuwa ƙarshen maganar da ya faɗa yace kalamun ghairu musallam yace ba magana bane wanda za a sallama masa لأن البدعة من جسم البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه bid'a ba ta kadaita da harami ko kuma makruhi da yake bal kad takuna aidan mubaha wa manduba wa wajiba yace bid'a wani lokaci za ta kasance mubaha ko ta kasance manduba ko ta kasance wajiba قال النووي في تعذيب الأسماء واللغات هي كاو قول الإمام النووي أكن كسب بدي أزوع تشي بيار ولا مكرر تابع بايا sai imam suyuti ya kawo shi a wannan lokaci ya kawo kuma kaunin ibnu abdulsalam wanda hafiz bin hajar ya nakalto a wajensa wanda kuma muka ce usman dan fodiyo shi ma ya nakalto a wajensa ya kawo wannan kauroli guda biyu duka ga baki daya haka nan ya kawo kaunin imam al-baihaqi wanda ya ce al-muhdathatu min al-umuri garbani kamar yadda muka fassara daga baya shi ya kawo waɗannan abubuwa wanda yana nuna kenan bid'a sai da tabbata da haramun ko kuma makruhi da akwai manduba akwai wajiba sannan kuma akwai akwai akwai mubaha saboda haka wannan bid'a nau'i na bid'a nan da aka samar da shi na maulidi yana daga cikin bangaren bid'a ce mubaha ko kuma bid'a ce manduba wannan shi ne ƙarshen an sanda imamu suyuti ya ba wa alfaki hali wanda muka karanta a yanzu maganar ba ko kuma malamai kashi na biyu su ne waɗanda suka yi tarar jiki kamar da na bayyana wani lokaci suke yana da kyau wasu lokaci wani lokaci kuma suke bayi da kyau daga cikin waɗannan malamai akwai ibn al-hajj ibn al-hajj sanannen malami ne shi ne wanda ya littafi madhal ida usman dan kodo ko da yawa yana nakalto kaulinsa daga cikin littafin sa iyaye sunna tarakka da shi yayi tarakki wani lokaci ya ce yana da kyau wani lokaci kuma ya ce ba yi da kyau shi ma imamu suyuti a wannan littafi nashi ya ɗauko mana kaulin ibn al-hajj mai tsawon gaske a majmunin abin da ya faɗa da farko ibn al-hajj ya ce da farko ibn al-hajj maganarsa da ya nuna cewa ya halatta yake manzo sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne rahama rahama ga mutane an aiko shi ne yake rahama ga mutane saboda haka yake za a iya yin farin ciki saboda fitowarsa domin fitowarsa ga jama'a yake rahama ne sannan kuma yake wani mutum da ya tambaye shi ya ce masa me yasa kake yin azumi ranar litinin ya ce za ka yi min wani tuhihu sai ya ce wannan rana ne da aka aike ni a ciki ibn al-hajj ya ce fa tasrifu hadha al-yawm mutadammin bi tasrifu hadha shahr girmama wannan rana din yana ɗauke da girmama wannan wata din annabi wuri da shi wanda a cikin ya aka aike shi فينبغي أن نحترمه hakka haka da kira yace ya kamata mu girmama wannan wata wato girmamawa na na mutuka wannan magana nasu yana nuna cewa ya halalta ko ya jawwaza yin mori saboda yace an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa yake azumi ranar litinin sai yace saboda ranar ne aka aike shi girmama wannan rana yace yana dauke da girmama watan da aka samu wannan rana a ciki saboda aka ce ya kamata ya ce ya kamata mu girmama wannan wata mutukar girmamawa wannan dai kaulin ibn hashi yana nuna cewa ya halatta ko ya kowace yin bole sannan kuma ya zo a ƙarshe ya faɗi wani kauli wanda ya nuna bai sauya za shi ba shi ya sa muka sa cikin waɗanda suka yi tare da ya zo ya ce ya ce fa'in halal wa amila ta'aman faqat ونوادي المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل وسلم من كل من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفسه يصبي فقط yake idan mutum ya yi maulidi ya yi abinci aka ci ya yi niyyar maulidi ya kira ɗan uwa suka taro su sannan kuma a cikin taronsa babu wasu abubuwa wanda shari'a baya so ba cuɗanya maza da mata ba ya ɗauka wace-wace ko rawa da makamancin nan kaɗai yake idan ya kare ta da wannan yake zai zama to bidi'a ne kawai da niyyar ba niyyar nasa ne shi ne zai kasance bidi'a yake amma ba abin da ya aikata shi ne zai kasance bidi'a ba an gane to wannan kaunin nasu yana nuna cewa ya dawo kuma ya nuna rashin halarci shi maudu domin baya yiwuwa mutum ya yi aiki ko ya yi wani abu ba tare da yayi niyya ba kamar da zamu ci ya fara baya yiwuwa kuma in har dan niyyar sa zai kasance bidiya ce ba shi da ladan wannan aikin da yayi in kuma ba shi da ladan aikin da yayi ya zama ta da halitta ba kuma kana anan yayi tarabbi an gane wannan shi ne nasinsa na farko ya nuna cewa ja'izi ne ya halatta ba bidiya ba ce nasinsa na biyu kuma ya nuna cewa bai halitta ba domin ya ce niyyar da ya yi yin maulidi din niyyar ita ce bidiya in kuma niyyar ta kasance bidiya yin ba da aula kuma maulidi shi ma ya kasance bidiya saboda in lamar abadu bin biya an gane kenan ya yi taraddudi daga cikin waɗanda kuma suka yi taraddudi na halarci maulidi da kasancewarsa bidiya wani lokaci ya ce ya halatta wani lokaci ya ce bid'a ce daga cikin su ibnu taymiya an gane kamar yadda wasu suke na kanto cewa shi ya tafi ne akan hasancin bid'a a al islam wannan ko karancin bincike ne sai kuma rashin lissafi ne an gane imma ya kasance karancin bincike ne ba su samo ɗin da shi ibnu taymiya ya ce yin maulidi ta yi in ma kuma ya kasance sun samu amma saboda rufin insafi suka ki fitowa su bayyana mutane a kan cewa shi ma ya tafi a wani kauninsa maulidi ja'izi ne an gane za mu nakalto kaunolinsa guda biyu duka wanda ya ce ja'izi ne da kuma wanda ya ce ba ja'izi ba ne da farko kauninsa da ya ce maulidi bid'a ce wato shi ne ibn taymiya yace fa ta'zimul maulid yace wa amma ittikhadu mawsim ghayr mawasim shar'iyya yace yin bukukuwa wanda ba na shari'a bane ka ba da layali sare wa bil awwal kaman biki a wasu garuruka na wata rabiul awwal allati yuqalu innaha lailatul maulid wanda ake kiranta daren maulidi yace fa innaha min al-bid'a allati لم يستحبها السلف ولم يفعلوها yana ɗaya daga cikin bidiyoyin da salaf ma'ana magabata ba su so yin sa ba sannan kuma ba su aikata shi ba wannan nafsu ne a cikin majmu'ul fatawi jiki na ashirin da biyar shafi na ɗari biyu da tasa'in da takwas wannan nafsi na shi yana nuna cewa maulidi bid'a ce sannan ya zo cikin littafin sa ittiba'u siratul mustaqim yace fa ta'zimul mawlid yace girmama ranar da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallama wattakhazuhu mawsiman da daukan sa ranar buki kad yas'aluhu ba'du nas wasu mutane suka iya aikatawa wa yakunu lahu fihi ajrun azim ya kasance sun samu lada mai girma a kan aikata shi لحسن قصده سبب كل نيته وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك yace da kuma girmama manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi kamar yadda na gabatar na gabatar maka har zuwa ƙarshen maganar da ainihi ya faɗa wannan kauli na shi yana nuna cewa idan mutum ya yi maulidi da kyakkyawar niyya saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallama yace kuma aka rasa cutanya da mata ko kudu-kudu ko sabuluwa mara kyau yace wanda ya aikata wannan saboda son niyyarsa da kuma niyyar girmama manzo sallallahu alaihi wasallama yace zai samu ajrul azim wato zai samu lada mai girma wannan nasi yana nuna cewa wato za ka iya kan cewa maulidi jami'i ne ba bid'a ba shi kaunin sa kuma na farko yana nuna cewa bid'a ce kenan yana cikin waɗanda suke yi tafarki wani lokaci su ce bid'a ce wani lokaci kuma su zo su ce ainihin ba bid'a ba shi wannan kauni na su na ƙarshe wanda ya ce mutum ya yi shi da kyakkyawan niyya zai samu lada za ka iya duba littafin ibn taymiya ittiba'u siratul mustaqim jinsi na farko shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai an gane a wani bugu dama majallafi ɗaya ne ba majallafi biyu ba ne za ka samu za ka same shi a shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai shi wannan magana na shi waɗannan su ne waɗanda muka samu a binciken nan sun yi tarabbutu ma'ana ibn al-hajj da kuma ibn taymiya daga cikin malamai magabata sai kuma waɗanda suka halarta su sun kai mutane kamar guda takwas daga cikin su akwai abdul khattab ibn bihiya shi ne mutumin da ya yi littafi musamman a kai wasiwar san sarki wanda ake jiran sassafe da ibirin wanda yake kashe kuɗi wanda kuma shi ne ake cewa ya fara yi bikin maulidi na karanta sirarsa da tarihin daga karatun qur'ani da yabinsa har zuwa wayewar gari ibn bihiya yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai shahararru wanda ake ɗaukar maganarsu yayi littafi wa wannan sarki ya sa a littafi suna a tarwir fi maulidin da shi sunan littafi an gane ai ya tabbatar cewa wannan abu da yayi yana da asali a cikin addinin musulunci ko ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ta aisha ba malami na biyu daga cikin magabata shine sibatu ibn jawzi shi kan ibn jawzi wannan malami ya shahara ne da wannan sura ibn jawzi malami shahararre da hanbali wanda yake da littattafai da yawa ana cewa yin da imamu sunudi ba ne ba malamin da yake shi yawan wallafe wallafe wannan jikan sa ne shi ma malami da shahararre wanda ya shahara wannan jika na shi ya kawo ya kawo kaulin wani da ya halarci maulidin da wannan sarki sani da ibrahim yake shiryawa ya fuskanta abin da ake a wannan waje sannan ko bai zo ya ja da shi ba ma'ana bai yi inkarin wannan abu wanda ya nakalto ba sai malami na uku ibnu kalkan ibnu kalkan yana ɗaya daga cikin malaman tarjama malaman tarihi ya ɗauko tarihin shi wannan mutumin ko wannan sarki wanda shi ne ya fara yin shi maulidi ga abin da ibn kalkan ya faɗa a cikin tarihinsa a littafinsa na wannan tarihi yake cewa a cikin tarjama na ibn bibiya yake kana min ayamin ulama yake ibn bibiya yana ɗaya daga cikin manyan manyan malamai yake wa mashahirin kubala yana cikin shahararrun malamai kadima min al-maghrib ya zo daga maghrib fa da kala sham wa iraq ya shiga sham da iraq yake mustaza bi irbin yake ya zo ya bi ta wajen wannan sarki irbin sunansa shi ne الملك المذكر ابو سعيد ابن زين الدين علي wannan shi ne sunan wannan sunan wannan sarki yake sanata arba wa tattaliya a shekara na ɗari shida da hudu ta waje da malika al-mu'azzam mudkhiruddin bin zainuddin ya tani bin maulidi na gari ya zo ya samu sarkin wannan gari wato kirgin yana himmantuwa da yin maulidi na annabi sallallahu alaihi sallama sami da lahu kitab a tarwir fi maulidin bashir masih sai ya wallafa wannan sarki wani littafi mai suna a tarwir fi maulidin bashir masih wa qara'ahu alaihi bi nafsihi ya karanta masa da kansa ya karanta wa sarkin littafin da kansa fa jazahu bi alf dinar sarkin sai ya ba shi dinari dubu قال شو ابن كلكان يقول وقد سمعناه على السلطان في ستة مجالس من مجالس أقول في سيكون متكرم تشي وانا بساعد اللي يقول اللي يقول الجزية saboda sarakuna wancan lokacin ba kamar sarakuna wannan zamani bane ba da bai yake a kan wannan sarkin ne wannan littafi na izinin jiya din muka karanta shi muka saurare shi an gane kaga kana tunda ya karanta wannan littafi bai yi ma'ararsa ba bai ja ko ya mero lissafi rafi ba kenan yana cikin waɗanda suka tafi wanda suka tafi akan halarci shi wannan bikin sai malami na hudu alhaji bin hajar haji bin hajar mun riga mun yi bayani a bayan ka shi ne mai bulugul maram shi ne mai fatul bayi da littattafai masu yawa wanda imamu suyuti a wannan littafi nasu ya nakalto mana kaulin haji bin hajar wanda ya kawo asali na fi yin maulidi kamar yanzu na lissafi yake cewa وقد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر سيودي يقول ان تنبه شيخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل احمد بن حجر العمل المولد ان تنبه اكن يوم مولدي فاجاب بما نفسه سي انفع يتمرحك اصل عمل المولد بداية أصل من مولد يوسف الشاشي لم تنقل عن أحد من السلف الثالث باتام هم daga cikin magabata ya yi shiga min al-qurun salata daga karnoni guda uku wanda suka gabata walakin mahama zalika amma duk da haka kad istamalat ala mahasin wa jitaha yana dauke da abubuwa masu kyau kuma yana dauke da wasu abubuwa marasa kyau abubuwa masu kyau da yake nufi a karanta tarihin annabi a karanta qur'ani a yaje shi a dafa abinci a ciyar da mutane a yi alkhairi wannan shi ne abubuwa masu kyau da yake fada abubuwa marasa kyau da yake fada wasu kide-kide da wasu rawa da wasu cuɗanya da maza da mata yake wannan shi ne yake nufin abubuwa marasa kyau kamar shaharra fi amali al-ma'asi yake duk wanda yayi yayi abubuwa masu kyau din وتجنب جدا يبر أبو هو مرة تأتي وقت يوسف مولدي كان بدعة حسنة بدعة تجديد أجيب الشوك wa illa fala in kuma ba haka ba yake ba bid'a ba shi ne kyau an gane wannan har zuwa karshen inda yake cewa قال في حافظ بن هذا الرسول وقد جعل لي تخريجها على اصل ثابت yake na kama mata wani asali kar ku manta yana ɗaya daga cikin malaman da muka fara ambatan su wanda suka tafi a kan cewa bidi'a ita ce abin da ba ta da ba ita ce abin da ba a yi ta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba yace na kama masa asali wannan asali da ya kama masa yace manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin bukhari da muslim da ya zo madina ya ga yahudawa suna yin azumi na yau ma'asura ya tambaye su me yasa kuke azumi a wannan rana sai suka ce muna yin sa ne saboda a ranar ne aka tsiratar da mutanen annabi Musa daga sharrin Fir'auna kenan suna yin azumin ne saboda godiya da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya tsiratar da su daga makiyin su Fir'auna saboda haka yake a yi biki a ciyar a yi alkhairi a yi wani abu na alkhairi na bauta wa Allah saboda wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala yayi yake kenan yin hakan yake yana da kyau an gane ai yake wannan shine dalilin da ya faɗa sai a karshe yake cewa amma yake shi a ganin sa yake فينبغي أن يتحرى اليوم في عينه حتى يصادق ستة موسى في يوم عاشوراء yake kira a yi sai sai a yi wannan bikin a ranar daidai ranar da aka yi kar a yi shi a wasu ranaku domin ya dace da kisar annabi musa yadda aka tiratar da su daga fir'auna ma'ana an tiratar da su ne a yau mu ashura su kuma yahudawan suke ajin a yau mu ashura din ba sa yin sa a wasu ranaku saboda haka yake wannan zai zama to asalin maulidi idan mutum yana yin sa ne ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal ma'ana rana daidai wanda aka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne nasu hafiz bin hajar ko kuma daga cikin su malamai na biyar ibn al-jazari ibn al-jazari shine imam al-qurra al-hafiz yana daga cikin shugabanni manya-manya na ilimin shira'a shi ne wanda ya littafin nasa ya zo ya yi tsaubacin nasa an gane shi ne ya yi matsankin da ya shahara da alban ilimi suke hada cewa aljazariya shi ne ya yi ya yi kuma littattafai manyan manya masu yawa malami ne na hadisi malami ne na shira'a an gane sannan kuma ana gabatar da shi a cikin ilimin kira'a hatta a kan imamu shafi wasu na ganin cewa ya fi sanin ya fi imamu shafi'i kwarewa a cikin irin masana'at shi wannan malami ibn zadari ya tafi a kan halin su maulid har ya wallafa wani littafin sa mai suna urfu tare bil maulid da ya suna wannan littafin imamu suyubi yake cewa sun mara'aitu imam al-qurra al-hafiz shamsuddin sannan na ga imam al-qurra hafiz shamsuddin ibn zadari قال في كتابه المسمى أرفع التعريف بالمولد الشريف أو النبي تابه هنا أرفع التعريف بالمولد الشريف ما نفسه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفاعها له yace ana so ka bani azaba kowane garin mutum ne ina kokon ruwa a cikin wuta saboda na tantar da baiwa ta suwaiba yadda suka ga dawo da bishara an aiki mai zutar da dawo a cikin kuma na umarce da ta shayar da zutar da dawo a cikin a dalilin wannan a kowane garin mutum ake so ka bani azaba a mafarki a kokon su sai bayyana ya faɗi wannan magana abin da yake nufi a nan shi ne in da ma har an nemi sashi da kushe shi da wani gudanar da shi ko daren da shi ana sauƙaƙa masa da azaba yake to yaya mumini ne kada ya Allah da bauta wa Allah wanda ya yi farin ciki saboda aikiyar da ya sallallahu alaihi wasallam ko kuma malami ne shi da izinin nasiru fi da shi kuma wani malami ne da da shi shahararrun malamai wanda yake da wanda zai wanda da yawa ya yi littafi da suna maulidi sadi shi maulidi hadi ya yi wannan littafi za mu ji shi ya nakan ce kauri da shi ma har a cikin wannan littafi na ta ya nasama ya fito shi kauta yake cewa idza kana hadha kafiran sha'a tabbuhu wa sha'a tabbuhu وتبت يداه في الجحيم مخلدا حتى انه في يوم من الليل دائما يخفف عنه يذكرون به احمدا كما الظن بالعبد الذي طول عمره باحمد مسرورا ومات وكيلا أولا ليس يقول إذا كان هذا كافرا إن هل يملك كفر بكافر يعني أبو جاء ذنبه tuke shi a cikin Qur'ani ya zo Allah yake tuke shi yake cewa wanda tabbat ya da abin da aka faɗa ya tuke shi a cikin Qur'ani in ke dini mukallada Allah kuma ya tabbatar a Qur'ani zai bayyana a cikin ta yake sai lana rabba salatu ata annahu la zo an rawaito cewa shi shi ne ne da ina kowace ranar da shi يخفف عنه انا سوف كانت اجابه في السرور احمد سوده فلسفه هي أيضا من صلى الله عليه وسلم وما الذنب في الأرض الذي يقول أمره يفكر بكم ما هو الذنب ولا يوسع في أحمد مسيرة كما فلسفه أيضا من صلى الله عليه وسلم ومات أبوابه فلنكم يموت yana musulmi yana da kare da Allah bai kake ban nabi ba da Allah wannan shi ne kaulin ibn Nasir fi Ibn ko kuma ibn Tafsir ne tafsir yana cikin malamai na koko waɗanda suka tafi a kan halarci shi mauri domin ya kawo a cikin littafi da al-hidaya wa nihaya littafi ne tare da ibn Sidi ya kawo tarihin shi wancan sarki wanda muka bayyana muka yi bayani a kansa ya yi wannan sarki sosai ya faɗi cewa yana yin koyi shi a kowane shekara sannan kuma ya ce ibn Sidi ne wanda ta masa littafi kamar yadda muka bayyana daga baya sannan ba tare da ibn kabir ya mayo masa da rashi ko ya jaga shi ibn hijiya wanda yake ya wallafa masa wannan littafi ba a manhajin ibn kabir a duk lokacin da ya nakalto wani kauli wanda yana ganin wannan kauli ba zai ba ne sai mayar da rashi ko shi wannan abu ba zai ba ne zai ba da tarihin wannan sarki da muka ambata ya yaje shi kuma ya kawo sakin ibn hijiya ya yi littafi a kan maulidi da yake shiryawa ba tare da shi ibn ibn ya yi mu'arabar su gaba ɗaya ba sannan kuma malami na takwas shi ne alimamu tinubi imamu tinubi wato shahararren malami ne sananne wanda ya yi littafi a kan maulidi shi ne littafi na da muke tare da shi a yanzu da suna ibn al-mamdi shi a kan sunan wannan littafi a farkon wannan littafi yake cewa kamar haka yake cewa yake wa ba فقد وقع سؤال عن عمل المولد تبعه في شهر ربيع الاول. يجي انت بين اكن يتم باكل المولد في شهر ربيع الاول. ما حكم ضمن اي شهر؟ لمين حكمت التعزيه؟ وهل هو محمود او مجنون؟ ابو يدي يكون هو ملك وهذه الكتاب صاحبه أولى ليس ذا باش بعد هو ذا باش والجواب التي أنفع وجهنا لو أن تستطيع أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة وقراءة ما تيسر من القرآن yake asalin maulidi maulidi ne taruwar mutane da karanta abin da ya saukaka daga Qur'ani wa riwayati al-akhbar da rawaito hadisai al-warida wadanda suka zo fi masdari amrin nabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da ya faru daga lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin sa da ma waqa fi maulidi min al-awad da abubuwan al'ajabi da ya faru na abubuwan al'ajabi da ya faru a ranar haihuwarsa kuma yumasu lahu imam ya kuluna ku wa yanzaruna min khairi ziyada ala dalika sannan kuma waɗanda suka zo suka saurari karatun qur'ani da tarihin annabi abin sa musu kwanuka na abinci a yi musu hidima su fi su wace ba tare da an kara a kan haka ba zuwa minan fijari da hasala yana ɗaya daga cikin biyoyi ne da suke da kyau annabi ne babu alaiha ba'u saliha wanda kuma wanda ya yi ba a bashi lada lima duni min ta'zimi qadri nabi sallallahu alaihi wasallama saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallama da aka yi a ciki wal shahar sarah sarah da kuma bayyana farin ciki wal istibdal da kuma nuna al-bishir bi mawlidi sharif da aihuwarsa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne an sa yake na dama karatun qur'ani da sira da abinci ba shi ya wa mutane da shi ba tare da an kara komai a kan wannan ba ba na ba soyayya da raga ba ba aikata wasu abubuwa mai da kyau haramtattu ba a wannan waje zai da yake ne da masamacinsa yake wannan abu ne wanda yana ɗaya daga cikin jiyoyin da Allah ba ni kyau an gane ya gabata yana cikin waɗanda suka kakkama jiya zuwa a kamun tafiya guda biyar. A ƙarshe wannan shi ne bayani cikakke abin da muka samu na ƙaunin malamai waɗanda suka ce maulidi bid'a ce da waɗanda suke tarajjudi a kai da kuma waɗanda suka jawaza shi ba tare da sun yi tarajjudi ba. kowanne kuma sanin da alhamdu wallinna mun faɗi dalilin su da kuma insafi da abin da muka nagarce daga kaunin su da dalilin su da kuma suna shi ne abin da muka gabatar sun yi bayani sai ko game da jama'a da saurara su tafi a cikin wannan bayani na da rufaɗi ra'ayin su ba illa iyaka mun ɗauko kaunin waɗanda suke biyu a ce mun faɗi dalilan su mun da gaban mu wajen da suke tarajjudi wani lokaci suke yana da kyau wani lokaci suke bid'a ce mun da ga kuma kauli wajen da suka ce za su yi ba tare da su tarajjudi ba da kuma dalilan takaitaccen wannan bayani da muke masu tsawo an samu waɗannan malamai guda takwas wanda suka tafi a kan tauhidi ba bid'a ba ce ma'ana yana da asali daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan malaman sun hada da Abu Qatada bin Jiyya yayi misali akai ya suna at-tarhib fi mawdu bashir akwai shi mutum ne ibn Zawji da tafsir littafin sa Ya'ati Saman shi ma yayi bayani akwai ibn Kalkan wanda yayi tarjama ibn Jiyya yace ya karanta littafinsa a wajen ciwon wutar ido da fata akwai al'adu bin hajar akwai ibn jazari wanda ya yi littafi a kai da suna kuntu tsari bin maulidi kuri akwai ibn lafi da shi kubanci wanda ya yi littafi maulidi tsari bin maulidi hafi akwai ibn kabir a cikin littafin sa bidaya wa nihaya akwai kuma a cikin a wannan littafin nashi hukun limafi fi amalin gauri waɗannan malamai guda takwas duk suna daga cikin malamai na gabata wanda dukkan su da kowansu ma yana sama da shekara ɗari shida kowanne daga cikin su da kowansa akalla shekara ɗari shida sannan kuma waɗanda suka yi tare da shi a kan halarci sa ibn al-hajj a littafin da madakar da kuma ibn al-hajjiya a majalisar da dawi ya ce bidiya ce da da suka bayyana sannan a littafin da istilahi ke yaki da shari'i ya ce idan mutum ya yi saboda girma na manzo da kyakkyawan jiwa zai samu lada mai girma sannan kuma wanda ya yi inkarinsa daga magabata ya sanin mai mun samu mutum da ya yi da shi mutaji jin alin alin alwalwe malami mai babu shi wanda ji tsari ta madabar kariya wanda ya fi shahara da suna alkaji a a takaice waɗanda suka ce bidi'a ce asalin jiki ne abin da ba a yi a zamanin mai dukkan da za a yi sallama ba wannan abin bidi'a ne ko da wannan abin an samu yana da asali a ƙwa'ani zuwa shi a shi ne da ne sannan kuma idan kuka ce shi abin da aka yi a zamanin mai dukkan da za a yi sallama wani abin da ba yi a zamanin manzo ba ko kuma shari'a abubuwa da dama za su zo daga shari'a kamar da malamai da muka gabatar da maganar su suka kawo misalai kamar sallan tarawih da ake a wannan zamani a wannan tsari misali manzo da yi sallah na tarawih ne kwana talatin sannan kuma wanda ake karanta jirgi jirgi kullum a cikin sun sallah a cikin kwana talatin a sauke domin tarawih da wannan shaidiya ko wannan suka ba haka nan tsara qur'ani haka nan ilmomi daban-daban da wanda aka samu wanda dukansu a zamanin da su sallallahu alaihi wasallam a babu haka nan ka duba cikin littafin usuli ko da ka tafi usuli duk za ka samu wasu matsaloli da yawa wanda a zamanin da su sallallahu alaihi wasallam ba su kasance ba malamai sai suka nema masa asali suka yi ciwon sashi da abubuwan da suka kasance a zamanin da su sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin suka ba su da ne an gane da idan kana da lissafi duwan da ya ce maulidi bidiya ce saboda a wajen ta dukkan abin da ba a yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama bidiya bace a ci abin da ba a yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama bidiya ce to a wannan lokaci za ka fahimce shi za ka rasa lissafi idan ya nisanci dukkan wani abubuwa waɗanda suke kama da shi an gane yanzu misali yake da shi da duk abin da bayi da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba bidiya ce an gane sannan bai aikata komai ba daga cikin abubuwan da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta bari ta ba to wannan kauli ta karɓe ne kuma dole ka ɗauke shi kana da ita an gane amma kuma yace dukkan abin da aka da abin da aka yi a wannan zamanin bayi a zamanin manzo ba bidiya ce sannan kuma za ka zo ka fahimci yana yin abubuwa da yawa wanda za mu tsinci sallar dawo a yau sallama ba ta bari su ba kuma ka yake wannan abubuwan da yake yi yake a kuɗi bayan da za ka tsinci an gane alal misali a wannan zamani akwai abubuwa da dama waɗanda aka fi shiro wanda kuma galibi waɗanda suke cewa maulidi duk a ce suna yi ba an gane daga cikin waɗannan abubuwa tsarin karatu da ake yi a yau sai firamare shekara shida ko islamiyya shekara shida da zo ka yi a sakandare shekara shida in ka gama kuma a yi biki na gamawarka a zo a baka certificate duk waɗannan abubuwa za mu rubuta su kan lallawa ne kan lama ba a yi su ba an gane mu saboda haka haka nan daga cikin waɗannan abubuwa yi wa makarantu bukukuwa ai misali haka yi misali wasu makarantu idan shekara suka samu shekara biyar ko shida da kama wannan makaranta din za su yi tare su da yashi mutane su yi karatun Qur'ani su karanta tarihin wannan makaranta domin sun yi farin ciki ne na murnar cikar shekara biyar ko shida na kafa wannan makaranta ka gane wannan shi ma ba a yi a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ba abin da kuma zai fara ba da mamaki shi ne a Kano an taɓa yin bikin wani malami an gane wani malami da ya rasu shi ne mafi da ta tafiya gida da ya rasu bayan da tsohonsa da shekara daga cikin waɗanda suke cewa maulidi gida ce suka zo suka yi gangami suka yi taro suka karanta tarihi gida da irin gudunmawarsa da ya ba wa addini musulunci da musulman da ya wallafa da irin abubuwan da ne ma'ana zagayowar shekara da rasuwar da aka wallafa kaga wannan zahiri ba a da tashi a ciki to ma dama ni in na tafi a kan cewa ne da jiki a bace da zan wa kowane malami ko kowane sauki ne da ta yau kuwa zan yi wa wani malami da ya rasu maulidi ko wani sarki ya gayyace ni farin cikin cikinsa shekara ashirin kamar yadda ya faru من يشتغل كل ساعة يشتغل جاي أبدا أنت كده يشتغلون عمل واتو شكان شكرا أجرون جا واتو نمشي الدعوة نمشي الدعوة أكد يشوف ما لم يعتقدنا بس ما لم يشوف سوى مولد جديد عليه suka je aka yi wannan biki na cikin shekara ashirin da burkisa aka yi shi wannan da shi kaga wannan wuri ne da sai yana da haka duk lokacin da ya ce abu da za su abu abu da za ba a za su ce ka duba al'ashiba wal mazaya akwai abin da malamai suke kira su al'ashiba wal mazaya abubuwan da suke kama da juna in ka haramta abu ka duba duk wani abin da ya kama da shi ka ce haram in ka ce abu shi ne ka duba duk abin da ya kama da shi shi kai ka ce wannan abin dukkan su bid'a ne sannan kuma kada ka yi kaza galibin ka wanda kake mutu wa'azi za su maka cikakken fahimta za su yarda da shi amma lokacin da ka zo ka ci abu da zafi ne a ce sannan ka zo kai wani abu da kake irin sa ko cikin ka ka ce wannan abin da kai ba ji ba shi to ba wanda za a yi amince ka an gane wani lokaci aka iya ba da ansa a ce waɗanda suke yin maulidi sun ɗauki wannan abin ibada ne za su samu lada mu muna yin waɗannan bukukuwa ne ba a matsayin ibada ba muna yin su ne haka kawai abin tambaya shi ne a nan duk wani abin da musulmi zai yi dole ne abin ya shiga cikin shari'a saboda babu wani abin da shari'a ba ruwan da shi babu komai shari'a yana da ruwa a shi in za ka yi abu dole ka nema wa wannan abin asali a shari'a amma ka yi abu ka ce wannan abin baka mayar da shi addini ba ko ibada ba ba ka da shi don komai ma ya kasance wajibi ne ko haramun ne ko makaruni ne ko mubahi ne ko masjidi ne dole ne ya kasance ko ba ne ne sannan kuma idan wannan abin ba shi da alaƙa da ibada kaga a wajen waɗannan bukukuwa ana karatun Qur'ani ana karatun hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in abin ba ibada bane ba shi da alaƙa da ibada me yasa ake karatun Qur'ani me yasa ake karanta hadisi sannan kuma idan abin ba ibada bane karatun Qur'ani da aka yi a wajen da hadisan da aka karanta da fahimtar da mutane da aka karanta aka yi aka yi da fahimtar da mutane da aka yi akan addini duk wannan kenan zai kasance ba shi da lada saboda abin ba ibada ba ba a yi shi da niyyar abin da kasance ibada ba an gane to saboda haka a ƙarshe muna ba wa musulmai shawara duk wata matsala da ta kasance filafiya su malamai sun yi sabani akan wannan matsala ba za a koma gefe bane a dinga shi babu wani abu babu wata matsala ba shi malamai na gabata su yi magana su yi koya sai a koma a duba da dandamin malamai rubuce rubucen da malamai su yi akwai a duba dalilan su an gane in ya so a zo a yi magana a kan a bisa dalilan su a kaji malaman da suka ce wannan abu ja'izi ne a kaji malaman da suka ce wannan abu ba ja'izi ba ne sannan kuma a kaji dalilin kowanne da an gane bayan ba ko ma gefe ana cike kana harkar addini ya fi karfin shi ke da harka shi ta ilimi ya abin da yake cikin duhu ko yake cike da ilimin da bai kai ka duba malamai haka ba ta wadda suke rubutu a wannan kai ka duba da yake an gane ai sannan kuma bayan ka yi haka ka yi insafi ya kan yi insafi nan da ya ɗauki kaunin waɗanda suka ce ya halitta wannan abu to kada ka yi insafi an gane domin sun ɗauki ƙaunin wasu malamai ne wanda suka ce wannan abu ya halatta su kuma waɗannan malamai ba a ka suka halarta wannan abu ba sun nema wa abin asali ne daga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu ya gabata imamu suyuti ya nema masa asali hafiz bin hajar ya nema masa asali ibn al-zakari ya nema masa asali ibn al-hajj da nasiru ibn dimashi sun nema masa asali wannan asalin da ba baki daya suna nuna cewa ya halatta a yi farin ciki a kan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa al'umma kenan ya halatta a yi farin ciki a kan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan asalin yana nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi ranar litini saboda farin cikin an aiko shi ranar litini saboda haka ranar litinin din nan an samu su cikin watan rabi da awwal girmama ranar litinin yana nuna girmama watan da aka samu wannan litinin din an gane haka nan abin da ibn Zubair ya faɗa na kisar Abu Lahab da mafarkin da aka yi na cewa an kai shi yace ana kai da ka masa azaba a kowace an gane wannan dukkan asali ne haka nan kaunin hadisi hajar da yi magana a kan kaunu ashura wanda yahudawa suna yin saboda farin ciki an shirar da annabi musa da jama'arsa daga kaunin fir'auna wannan yana nuna farin ciki saboda wata nima ya halatta an gane da saboda haka waɗannan su ne da dubansu sannan a shek usman bin kofiyo mun karanta a wannan littafin nata ya yi bayani yake cewa bai kamata ka yi inkarin wasu wasu wata bidi'a ba sai ka zo ka tabbatar wannan bidi'a din a muharrama ko jima'a yake cewa ma'ana haza fala ya zuji naka an shirku da bid'a bai halitta ka yi inkarin wata bid'a ba ala ahadin da kowa illa an illa an ta'lama annaha min al-bid'a muharrama jima'a ko ka tattata wannan bidiyo din yana daga cikin bidiyoyin da aka yi jima'i a kan haramcinsa wannan maganan shehu kuma tamboso ya faɗa a yayi suna zafi na ashirin da ɗaya saboda haka a irin waɗannan matsaloli wanda ya ce bid'a ce ya rike dalilinsa ya rike kaunin waɗanda suka tafi a kan bid'a ce kar ya yi wa wanda kuma suka tafi a kan bid'a ce inkari wannan shi ne misali yadda kuma ya yi riko ya yi ɗauki dalilan waɗanda suka ce ba bid'a ba ce shi kuma kar ya yi inkari da yadda ya ɗauki kaunin waɗanda suke cewa bid'a wanda wannan mu'amala shi ne ake yi tsakanin musulmi a duk wata mas'ala khilafiya wacce ake sabani wanda inda za a yi haka musulmai za su zauna lafiya an gane domin matsala ce lafiya wanda aka yi sabani in ɗauki kaunin wanda suka ce ja'ibi ne ba wajibi ba da gare ni ka ɗauki kaunin wanda ya ce ba ja'ibi ba ne ba wajibi ba ne a gare ka saboda haka ta ɗauki kaunin ta ta gamsu da shi kar ka yi wa wanda bai ɗauki kaunin ka ba in kare sai a zauna lafiya an gane wannan shi ne a takaice